بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين من أقارب وديك الله سبحانه وتعالى من قوان قومي cikin ikonsa da kaddara wasa ya ba mu ikon sauke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wataala ya karfafe mu da mu da yaran mu kai kuma ya shirya mana su rayuwa ta addinin musulunci a yau muna safiyar lahadi 21 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 25 ko 25 ga watan 8 na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka ta hajjibu tasiri a ƙidaki islamiyya a yau za mu tashi shafi na 47 shafi na 47 kwazin kenan za mu tashi al'asali salif babu wa'ad walwa'i mana idan ba a manta ba a can bayan mun karanto tun wajen shafi na 37 sha inda malacin zai ambato mana usulun akadiyya guda hudu waɗanda ahalus sunna wa jama'a suke wasaɗan fiha bainan firakul umma wanda ahalin suna su tsaya tsakatsakiya a tsakanin al'ummomi mana ƙungiyoyi na addini na ɓata daban-daban kamar irin su hawarijawa mutazilawa marja'iyya da sauransu wanda wasu sun yi adarbaɗiya wasu kuma sun kata saboda haka ahalin suna suka zama su kuma wasa iya tsakanin abu bambancin aƙida shi ne asali na farko muka yi bambancinsa a wajen babu asma'i wa sufat inda ahalin sunna suka zama wasu ɗan tsakanin mu'addila da mumassila domin su mu'addila suna kore asma'illahi wa sufat kamar irin su jahaniya daga cikinsu kuma akwai ma wanda suke inkarin sifatin lahi ga baki daya su ne kamar zilawa wa kuma daga cikinsu akwai wanda suke inkarin sufofin ga baki daya suna mata tawili kamar su ash'ariya ɗin ash'ariya yadda duka waɗannan dalili da ya kawo saboda barin nassi da dogara da hankali shi ne duk dalilin da ya kawo musu wannan bata ya kawo musu wannan hudari sai kuma muka dawo al'asalin sani shi ne babu ƙada'i wal ƙada'i wanda kuma ahalu suna su kuma suka zama tsakatsakiya tsakanin 'yan kadariya da 'yan jabariya su 'yan kadariya sai suka kore kaddara ga baki ma babu ta saboda suka ce ayyukan bayi da ɗa'asu da sabansu duka ba su shiga cikin kada'in lahi wa kadar himana cikin hukuncin allah da kaddara wa allah domin sai suka raya cewa Allah subhanahu wata'ala bai halicci ayyukan bayi ba kuma wala sha'aha kuma Allah bai so ta ba saboda haka bayi ne da suke mustaqillai da sauransu shi ma mun karanta su kuma yan jabariya sai suka yi azabar iya wajen wajen tabbatar da kadar Allah subhanahu wata'ala ma'ana suka fice gona da iris da suka ce a shi bawa a shi kuma tilasta mashi burin alafi inda an tilasta mashi ne aiki kamar yadda ka san mana silin gashin tsuntsu ko tsirar tsuntsu a cikinsa wanda take tashi da iska ta yi da ita to haka dan adam yake saboda haka a cikin ayyukan shi babu kaddara babu mashi'a kawai ta da aka yi da shi kaga su masu kai azabuɗiya to shi ma duka mun yi bayani dalla-dalla kamar yadda aka shi domin shi ne zan mu tashi al'asalin salis na uku daga cikin guda hudu ina fata kowa da gurin shi ne kenan al'asalin salis ba abu wa'adu walwa'id shi ne ɓangaren alƙawali da tsawatarwa ta wasaɗa ahalin sunnatu wal jama'a fi hazal bab bainal wa'idiyya wa bainal marja'iyya a nan mata wannan ɓangaren a halin suna wal jama'a sun zama alwas tsakatsakiya saboda haka kuma kullum tsakatsakiya ku ake so ummatul wasta al'ummar tsakatsakiya wanda ba ta yi azarbaɓiya ba kuma ba ta yi ragwanci ba ta kasa ba falwa'idiyya ya ghalabuna nususul wa'id ala nususul wa'ad to ina matsalar take suka ce to masu 'yan ƙungiyoyin wa'idiyya 'yan aƙidar wa'idiyya su ya glibunan nususul wa'id ala nususul wa'ad suna rinjayar da nassosi da suka zo akan narko azaba tsawatarwa shine alwa'id ala nususul wa'ad akan nassosi waɗanda suka zo kuma akan alkawali da Allah subhanahu wataala tabbas da Allah subhanahu wataala ya gabayinsa suwaye wanda yake wa minhum al-khawarij daga cikin su akwai ɗan ƙungiyar hawarijawa suwaye ce allazina yarawna annal anna fa'ilal kabira min al-muslimin kazani wa sharibul khamr kafirun mukhlidun finnar hawarijawa ɗan aƙidar hawarija ku ji su aƙidar sai take allazina ya rauna anna fa'il kabira cewa duk mutumin da yake aikata babban laifi shine alkabira saƙo wanda yake daga cikin kaba'irai minal musulmina daga cikin musulmai duk musulman da ya aikata kabira kaba'ir babban zunubi kamar mi kazzani kamar mazinata kamar masu yin zina zina tana daga cikin alkaba'ir wa sharibul khamr da shan giya su shan giya su zina su sata duk waɗannan suna daga cikin kaba'ir su ƙarya da sauransu an namimanci to su a aƙidarsu kawarja kafirun duk wanda ya aikata wannan ya kafirta kafiri ne kuma in ya a kafirin ma original makulidin finnar wanda zai dawwama a wuta duk wanda ya mutu yana shan giya ko yana shan taba ko yana zina ko yana ƙarya ko yana fasikanci to in ya mutu kafiri ne original ɗan wuta wanda ita ce aƙidar khawarijawa wa min aqaidil khawarij kazalik haka yana daga cikin aqidojin khawarijawa annahum yarawna anna man waqa'a min wulati al-amri fi ma'asiyati min kaba'iriz zunub wajaba al-khuruj alayhi har yanzu yana daga cikin aqidar su waɗannan hawarija bayan cewa duk musulmin da ya aikata sabon Allah to su dan wuta ne kafiri kuma dame wanda zai dawwama a wuta ba zancen fita har yanzu kuma daga cikin aƙidarsu suna ganin cewa daga cikin jagorori shugabanni shine annahum yarawna anna man waqa'a min wulati al-amr fi ma'siya wanda ya auka cikin sabon Allah daga cikin jagorori mana da cikin shugabanni fi ma'siyati min kaba'ir zunubi ya aikata ɗaya daga cikin sabo na kaba'irai mana shine kaba'ir zunubi manyan zunubai wajaba khuruju alaihi ya kamata wannan shugaba a masa tawaye a fito a masa zanga-zanga idan shugaba ya aikata sabon Allah wali haza kharaju ala halifatul rashid ala khalifatul rashid ali bin abi talib wa qatalu kun ga asalin fitina khawarijawa shi ya sanya suka yi huruji ma'ana suka fito suka yi zanga-zanga ga khalifa shiryayye halifa na hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ali bin Abi Talib Allah kara masa yarda suka fito suka yi zanga zanga suka yi tawaye aka yi fito na fir aka dauki ba ba dadi saboda haka har suka kashe shi radiyallahu qatalu suka kashe shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kun ji asalin fitinar zanga-zanga da sauransu kawani jawani kuma su ne masu wannan aƙida ta cewa duk shugaba a fito a yi masa zanga a mashi bara'a a fito a yi shihadi kunga asalin fitina 'yan boko haram da 'yan waye majawo da 'yan akimi da wata tsayani duk 'yan ƙungiyar kawa da jawa ne saboda haka a akawo ɗan wuta ne original ɗan wuta idan mutum ya saɓon allah shugaba kuma idan ya yi sabon Allah to ko a yi mishi zanga-zanga a mishi tawaye ga ana wanda haƙiƙa ya tabbata cewa ya ƙini aliyu bila abi talib allah ƙara musu yarda yana kan gaskiya yana kan daidai ya yi hukumci wanda yake daidai da alkur'ani da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kakannin hawarijawa wanda su ne asalin tsungiyar fitina'i sun kasance suna daga cikin larabawa amma ba su karanta alkur'ani ba ba su fahimci alkur'ani ba mana ba su da fikihu fahimta ta a sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikinsu babu wani malamin fikihu babu wanda ya fahimci sunna ya karanci a hakam kawai in zafin kai ne nasi ya ce kaza kawai shi kenan su kau da kai daga sauran sahabbai saboda haka wanda asalin suka tsaya akan wani wani bawan Allah da ake shi Abdullahi bin Wahab ar-Rasibi saboda haka bai tsaya ya fahimci sahabbai bai tsaya ya fahimci fikin abu ba bai halarce su ba bai yi kaza kai a rayuwa ma ba sun shiga da wani aikin alheri kawai 'yan zafin kai ne jahilai 'yan zafin kai suka yi wannan ya ɗauki wannan aƙida saboda haka ya batar da bayan Allah kun ga asalin sanadiyar fitinar hawarishawa daga cikin jahilai ne 'yan zafin kai kawai abinda aliyu bai daidai ba kaza kaza ne wane ne ya ziga matasa aka jahilai wawaye irinsa aka fito aka yi zanga-zanga aka yi tawaye irin su zuwa wanda shi ya kai makura ma wajen rauni baya da wani tunani ba addinin ba cikai ba a ƙarshe ma har yake ganin shi kanshi ma wani hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ne ba ko ma har ya fi manzo Allah sallallahu ma'ana za jahilci in haɗu da zafin kai to bala'i shi sanya kullum a yi karatu matasa 'yan zafin kai 'yan suka kasance 'yan gaba-gaba kuma babu karatu to idan suka hau kan wani ra'ayi aƙida to ya zubulla to anan fitina to asalin fitinar hawari jawa wanda ita ce ɗan zafin kai ne ya ƙi saurara sauran sahabbai ma akan a fahimtar da shi mai aya take ni take nufi kaza ya annabi sallallahu ya cikanta da Allah ya saukar da ita ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauran sahabbai suka yi mu'amala da wannan aya akai baka fi sani ba ai akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wanda kuma su a gabansu aya ta sabka hukuncin ya sabka in kai ka fahimta an ce kaza ne kawai sai mutum ce ai Allah ya ce kaza to da Allah ya ce kaza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara haka sahabbai suka tafi akai haka salafus salih suka tafi akai wannan fahimta ita su wannan fahimta da kake da ita ita ce fahimta magabata a kawai zafin kai ke sanya kun ga nan wajibi ne karatu a zauna yau matasa kuma an zauna ba karatun addini kawai sai amfani aiki da ka da tunani saboda haka da wani ya kawo wani ra'ayinsa wani kwantarar ɗinsa da wani ya yi el filosofi ɗinsa el fasafaka a an ce kaza nan ai nasi ya ce kaza to shi ke na kawai kun asalin fitina fa'in allah ya kai kai da su ƙarshen da ma kuma wanda ya kirkiro abin kuma ya sabga abin kuma ba zan su dawo a kai ba to kun inda asalin fitina take halifa guda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshe a irin wannan tunani suka kashe shi wa kharaju ala ad-dawlatayn al-umawiyya wal abbasiyya kai bayan ma kuma wannan sun aika-aikan nan da sayyidina ali allah ƙara masa yarda kuma su ne fitinar da ta addabi dauloli na musulunci farkon daula daular umawiya ta bi daular abbasiya duk waɗannan su ne suka fara tawaye suka fara zanga-zanga da akan waɗannan dauloli na musulunci daula abbasiya ta umawiya ta faɗi abbasiya ta hau ita ma suka yi mata wannan ca wa hasala bi sababi khurujihim hurubun qutila fiha man qutila minal muslimina dalilin waɗannan sabtina ta zanga zanga da fito na fito akan shugabanni ai ya shugaba ya kafirta ai ya ce kaza ya kafirta kawai kenan a fito ai kafiri ne ai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai ka kafirun wa man lam kaza kaza da sauransu shikenan ma'ana addinin waɗannan dauloli na musulunci yana daga cikin karancin masu samun zuwa musulunci aiki wallahi waɗannan in hawarija da suka fitine su ma'ana sai kasance fitina biyu ga kafirai can suna kawo hari nan kuma a cikin gida ga musulmi 'yan tawaye su ne hawarishawa sun addabe su wala yana daga cikin abubuwan da waɗannan dauloli guda biyu suka gagara ma aiwatar da wasu ayyuka shi ne malakta wa ashighalu biha bihal khilafataini al'amawiyya wal abbasiyya anil hurubul kufar ma'ana suka shagalar da waɗannan dauloli guda biyu na musulunci daular umawiyya da daular abbasiyya anil hurubul kufar daga yakan kafirai kafirai suna can suna ta kawo hari to su kuma waɗannan 'yancin gida yakin cin gida ya haɗu fitina sai abin yanzu mai musu bala'i guda biyu wa an fatahil biladihi da kuma yin fito a yaƙoƙi a ƙara dam addinin musulunci yana tafiya tun zamanin abubakar umar uthman babu waɗannan fitina kawai yanzu musulmai sun karkata zuwa ga kafirai ƙasashen kafirai ana jihadi wanda ake kwambantar zuwa musulunci ana ta kwambantar da sauransu amma daga zuwan lokacin khalifa aliyu bin abi talib wannan kungiyoyi na kawarja da suka fito to shikenan matsala musulunci ya samu matsala a cikin gida yanzu ana ta kai ana ta kaya ana ruwa ya ci makaɗi kai kuma kana ganga ta shike to shi ne kun ga matsalar ai ba bala'i irin masifar bala'i cikin faɗan cikin gida can makiya suna ta kawo hari nan kuma cikin gida a samu wasu fitinannu yaƙi ya ɓarki wanda kuma irin abin da yanzu makiya suke sa a gaba suke so su hatsala yaƙin basasa ko yaƙin ƙabilanci a uwa makwabta najeriya duk kulla-kulla ce ana so a haɗa yaƙi na basasa don a bala'i a duniya babu kamar yaƙin ƙabilanci yaƙin basasa yaƙi ne da ya fi muni domin ne duk ana cuɗe ne da da wannan ya je wajen wadancan wajen su kashe shi wancan ba kashe ba abin da ya faru a rwanda a burundi da rwanda da burundi yakin ba sa da tsakanin tutsi da hutu kadiba a ɗan ƙanƙanin lokaci al'umma miliyon na a kashe don ya kowane bala'i to shi ne kunga wannan sanne ma'ana al'umma tana nan a kidahume a shagalce a imauce ana neman hada yaƙin basasa tsakanin ƙabilar fulani da ƙabilar hausa duk wannan abu da ya faru ya kwaji waɗannan na shigantaka nan da aka yi ta kashe wannan basirage da sauransu abinda ake so hausawa su ji haushi a yi kaza to yanzu ne ɗan makayin martani da same da duk idan suka gaba kula ta ne su kashe gida shi kina a haɗa fitina to ya Allah subhanahu wataala kada ka tabbatar musu da wannan guri kuma su menene sai idan Afirka tana cikin bala'i da masifa za su ji daɗin satar arziki kawai wannan shine wani ba ya za a yi wa ƙarfi duk da ya yi sai an muku mulkin mallaka sai an sace ku sai an maida ku dabbobi ku ba kowa bane ba ba za ku ci arzikin ku ba su a wannan fadace-fadace da yaƙe-yaƙe kuna can kuna ta cin junanku su kuma suna sace arziki tunda waɗannan ƙasashe sun musu tawaye sun haɗa kai sun ce babu sun kore su to bari su koma makwabta su haɗa waɗannan fitina to wallahi dole al'ummar musulmi a sa babu bala'in faɗa kamar waɗan ƙabilanci ko waɗan fasasa kuma wannan shine abin da ake so a yi eklatin kuma Allah kare mu Allah kawai da musu muguwa a niyarsu kuma duk abubuwa Allah kiyaye nawa ne su waɗancan waɗanda suke yan dajin tsirarun wanda suke waɗannan fitina wanda ba su wuce a je a kamo su a gama da su ba amma ake so a bari sai sun haɗa fitinar da za ta shafi ko'ina kun ga ƙabila ce wanda ko'ina akwai ta hausa fulani akwai a niger akwai a nigeria akwai a kamaru akwai a chadi akwai a burkina akwai a mali akwai a kaza kenan ta ko'ina wani bala'i da zai shafi afirka in yarfa ba an ƙi yanki guda ba to yanzu afirka ce suke so su zama guda sun zo su zo da motar kwashe gobara kashe wuta domin su kuma ba za ta gobara mai ƙara hasalawa ne sun ba da makamai ga waɗancan ƙabilu su musu guzurin makamai da na aikai ita cin junanku suna sa ta afirka ce ba za su bane ba to wallahi dole sai mun tsaya mun sa hankali al'umma ka saba san rai kan matasa ko a shiga kashe kashe a banza abin da ya faru a ruwan da da burundi shine suke so su hatsala a cikin sudan yanzu ku diba na sudan kuma halin da ake ciki kadiba saboda rashin hankalin matasa a kan faɗan biredi kawai an ƙara ma biredi kuɗi aka fito zanga-zanga yau ƙarshen zanga-zanga ina take yau gashi kai da zancen biredi ba biredin ba garinka ba uwarka ba ubanka sai da suke ba akan biredi ka tada zanga-zanga shi ne abin da yake faruwa a cikin sudan yanzu ga su 'yan sudan kaɗai ƙasar ta aishe su mutum yana shi yana da yabar kasar baka san inda uwarka take ba baka san inda babanka yake baka san inda ƴan uwanka suke baka san inda dangi ba kuma yaƙin cikin gida ne har yanzu gashi sun gagara samun zaman lafiya har yanzu ba san ina aka dosa ba tuho shi ne suke so su hassala a cikin al'umma sai aka tsaya abin lissafi ne aka ƙabilun da suke da yawa a ko'ina akwai su da in ya kamo daga ta najeriya ai babari ba zai yi yaƙin ƙabilanci ne kawai da wancan ƙabila ta gada waɗannan shaidan ya shiga ya raba yana daga cikin bala'i na tutsu da hutu a coci malamin coci zai ɗan ƙabila waccan za su zo a ba su mafaka in ya ba su makamaka shi malamin cocin kuma shi zai je faɗa ma wacce ƙabila ya zo su dada su a cocin a kashe ka je coci ma baka tsira ba kawai inda Allah ya taimaka sai a masallaci ne inda a nan ne zaka zo wajen liman ya baka mafaka da wacce kabila da wacce kabila suna guri daya sun tsaya sun lura ɗan tutsiyan kabilan nan gabaki daya sai suka ga kashe-kashen nan da a coci an yi su amma a masallaci ne kare ba ba nan ne inda za a zo a yi mafaka domin musulunci ya ce inna akramku inda lahi a takaku babu zancen kabilanci shi sanya tun da yanzu wannan yakin ya tafi ku lura gani zau ga musulunci yanzu bunƙasa yake a ƙasashen nan saboda sun ga ashe addinin musulunci ne gaskiya yo a cocin an zo ka zo wajen ceto ka zo shi malamin cocin ya baka cocin kuma ya koma ya faɗa ma wacce ƙabila an zo yaƙi ne da ko ina akwai shi in ka je ƙabila in ka je ƙabila wacce da kake akwai ta a coci akwai ta a 'yan sanda akwai ta a sojoji akwai ta a ina ne kenan fansa ne kawai katilin wa makatulan za a zama dabbobi amma kaga musulunci sai kore innamal muslimuna innamal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhawaykum kawai waɗanda suka tsira a wannan yaƙi na ba sa sanar wanda sai waɗanda suka musulmai akwai bawan Allah da yake yana daga cikin wannan ma'aikatan kurwa rushi yace su ma da suka je kansu tura ma da suke mamakin wannan abu a cikin wannan bala'i na tutsu da hutu suka je suka tarda wani ƙauye wani gari a garin suka je suka tarda ga ƙabilar tutsu ga ƙabilar hutu suna zaune su ko ba yaƙi a cikin ana wannan masifar ta bala'i arnan turan suke mamaki me ya faru suka ce ai su musulmai ga ƙabilar tutsu ga ƙabilar hutu a hatu ɗanyi a guri ɗaya amma da yake suna musulmai wannan musulunci kore musu wannan ƙabilancin a cikin wannan bala'in ana bala'i arna turawan masu yawo 'yan kuraro shi dama dubba su 'yan hada gutunin tsaye to kuma suka jirkatar da su to saboda haka yanzu yana nan kasuwar musulunci su musulunci suke karba domin sun ga shi ne addini na gaskiya babu zancen ƙabilanci to zafin kai kan wani zai zo ya zamna maka ya fahimci wa ya zo keto aya ya fassara ta yi sarransa ce ai kaza ne wani kawai shi kenan sai hau a kai ya ɗora matasa a kai shi ne abinda 'yan ƙalaƙato suke da 'yan alƙur'ani a jayo maka aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man yahzam zam zam la ka humul shirkun kaza kaza da sauransu an ji Allah ya ce to kai waye fassara maka wannan waye magabacin waye malamin ka kawai zafin kai sahabbai ba san da wannan ayar ba tabi'ai ba sani ba tabi tabi da ba sani haka suka yi hukunci da irin wanda ka faɗa to matsala in ba a karatu to bala'i sai a koma sarrai kawai da ra'ayi da ka to kun ga asalin fitinar hawa da shawa to kun ga a nan maimakon daulolin musulunci su yi aiki ma kawai fitinar sai ta shagaltar da su kafirai suna cin karansu babu baka wanda a lokacin ana neman haɗin kan al'ummar musulmi ga baki ɗaya a je a yi jihadi to suna na sun ɓarraka daula waɗanda za ku je yaƙi da su sun tada musu ce kai kai ma shugaban da za ka je kai jagoranta ai kafiri ne kai ɗan wuta ne iyaya an je jihadi da to kun ga fitina wa min firaqin muna iya ci gaba wa min firaqil hawarish jizai ai wannan man yara annal imama iza waqa fil kabirati yukaffir haka yana daga cikin aqida da tunani na hawarijawa man yara annal imama suna ga cewa shugaba iza waqa fil kabirati idan ya aikata kabira aka ce wannan shugaba ne sai ya aikata wani abu na kabira na sabo alkaba'ir me ya aikata kaba'ir manya manyan zunubai irin su zina su sata su ƙarya duka suna cikin kaba'ir wa anna afradi ra'iyatihi idza lam yankuru yankiru alaihi wa lam yakhruju alaihi yukaffiruna zalika suna gan cewa idan shugaba ya aikata wani aiki daga cikin waɗannan laifi ya zama fasiki yayi zina ko ya sha giya ko yayi sata kuna fahimta sai kuma su talakawansa mabiyansa sai ba su kyamaci wannan abu ba shine izalamin turu alaihi dan ba su kyamata ba wala makhruju alaihi kuma ba su mishi fito na fito ba suka yi zanga zanga yukaffiruna kazalika to su a aqida hawarja to kuma dukkan ku da talakawan da gan kun zama kafirai shugaban ku bar shugaba yana shan giya ko shugaban ku fasiki ne in ba ku to ko itawaye ko zanga zanga to ku kanku kafirai ne shi ma kafiri ne saboda haka so a tsaki aƙida a fito ya zama kafiri ɗakutu ne kun ga aƙida ‘yan shi'a ita ce duk waɗannan aƙida da ya auna aka ɗakutu ku diba da abin da yake faruwa a najeriya idan kafir yana shugabanci zaka ji su shiru amma da musulmi ya kama shugabanci to ɗakutu ne sai a fito zanga-zanga da muzahara wali zalika kafaru amatal muslimina fi kaseerin min al-usul saboda haka ga suka kafirtar da da yawa daga cikin musulmai a zamuna da yawa ai kafirai ne dagutu ne ɗan wuta ne mushrikai ne wa qatalu minhum man istata qatalu suka kashe da yawa da wanda suka iya samu suka kashe hatta annahu qatalun nisa wal atfal har ma yake suna kashe mata da yara gabaki daya akan wannan aqida saboda an ki tsaya a yi karatu a fahimci nassin a fahimci gaskiya a shikunga jahilci barin al'umma matasa da a jahilce babu karantarwa ta addini wala ba karamin masu babu ci ba don da wani ya zo da wani akida ya ɗora su a kai su ɗan gaba gaba ne kawai kawai da ra'ayi sai a tafi a tafi shi kenan kawai na barna kafin a shayo ta to a shayo kanta an gama jin shi to shi yasa addinin Allah ba a yi shi da ka sai a koma makaranta maza da mata a tsaya a karanci addinin Allah in a ayyace ta alkur'ani ka fahimce ta yaya magabata salafu salihin suka fasara in nasi ne na hadisi yaya suka autar da shi yaya suka yi mu'amala tsakanin aya da hadisi da sauransu tun da kafin a haife ka ba akwai wannan alkur'ani da sunna to kai kai yanzu kai ne da ka zo daga ba zaka yi kuma sabo wata fasara karatu shi ne kawai maganin abu in ba a karatu to ana cikin matsala da kuma yana ga lokaci ya ja a nan kwana a nan ko sai mu tashi gabar wani marja'i ko a ja a kan gabar a kan gabar ne ba mu kare ta kenan sai mun shiga kuma gaba ta biyuwar marja'iyya to mu je mu karasa ta yi mu ji su kuma ya matsayin ahalu suna wal marja'iyyati galabu nususar raja ala nususul wa'ida wa'id su kuma marja'iyya ɗan ƙungiyar marja'iyya sai suka rijayar da nassi na ƙauna da fata ala nususul wa'idiyya akan nassi na tsawatarwa wa qalu suka ce innal imana huwa tasdiqul qalbi suka ce imani shine gaskatawa ban gaskiya a zuciya wa annal a'mala laysat min al iman cewa ayyuka da mutum zai yi irin su sallah su azumi kun gane ayyuka ne na zahiri to su ba sa da cikin imani imani kawai a zuciya yake abinda zan gaskata a zuciya amma su sallah mana duk wani aiki da yake na zahiri sallah azumi zakka wa aikin haji wani ayyuka na ibada na zahiri ba sa cikin imani ni sai yazo su fahimta sai suka ce fala yaduru mal imani ma asiya kenan anan ni in kana da imani to sabon Allah bai cutar da kai kawai kai mutumin kwarai ne kullu dan aljanna ne in dai ka yi imani a zuciyarka to yanzu ka je ka sha giya ka sha taba ka yi zina ka yi waye shine yace fal asi kaga mai saban Allah ka zani kamar mazinaci wa sharibul khamr mashayin giya la yastahiqu duhul nar suka ce wannan ba zai shiga wuta ba dan ka mutu kana shan giya kana sata kana zina ba za ka shiga wuta ba kawai dan aljanna ne saboda me ai a zuciyarka ka yarda kai ka imani da Allah ku ji aqidar marjiya wa imanihi ka imani abubakar wa umar radiyallahu anhuma dan kana dan kai imani sai kake sata kake shan giya kake shan kwaya kake zalunci kake fashi da makami in ji a zuciyarka akwai imani nan ka imani da Allah to saboda ko ka mutu dan aljanna imanin ka cikakke yake kamar imanin abubakar da umar da da usman sabon manzon Allah to mun ji imanin su da suka yi imanin su sun yi wani abubuwan to kun ji aƙida kun ji inda ga tushen kyau tunani ne mutane suke kawo suke kawo rudani a cikin addini to kun ji aƙidar hawarijawa kun ji kuma ɗan marsha'iya su kuma kenan kawai inda kana da imani kayi imani da Allah da ranar lahira to saboda haka cika ranka babu bakarka kawai aljanna kai kashi ne ta kuma imanin ka cikakken ne kamar imanin abubakar da umar kusan dai akwai kwaba ana akwai barna to amma ahalus sunna wal jama'a yace to amma kamar yace kun ga ahalus sunna wal jama'a fa yarawna su kuma kwashi zai su zama tsaka tsakiya fa yarawna annal muslimi izar takabal ma'asiyati suna gan cewa idan musulmi ya aikata saban Allah daga cikin kaba'irai min al kaba'iri na cikin kaba'irai la yakhruju min al islam eh lalle kabira ba ta fitar da mutum daga musulunci a cikin shi kafiri musulmi ya yi zina ko ya sha giya ko ya sha taba ko ya yi karya ko ya sata ba a ce mishi kafiri ya fita daga musulunci wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa bal huwa muslimun naqis imani a'a me hukuncin sa musulmi ne amma mai tauyayyen imani imanin shi ya rabu ma dama lam yartakab shay'an min al-mukaffirati matakar bai aikata wani abu na cikin kafirci wanda Allah da manzon suka tabbatar kafirci ne wannan idan ya aikata wani ɗaya daga cikin abin da ya kafirci ne to yanzu sai kafirta amma matakar abin ba kafirci bane ba saban Allah ne to ya zama musulmi fasiki fa huwa mu'minun bi imanihi yana nan mumini da imaninsa fasikun bi kabiratihi yana nan fasiki saboda ya aikata sabon Allah fasiki ne yana shan giya fasiki ne yana zina fasiki ne yana sata fasiki ne yana ƙarya fasiki ne yana gulma ina fatan fahimta to wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa musulmi ne amma fasiki lalatacce shi kuma imani ya wa huwa fi akhirati tahti mashi'atin lahi idan an je lahira to wannan musulmi yana karkashin mashi'ar Allah me mashi'ar Allah yanda Allah ya ga dama zai da shi shi dai Allah ya ce ka ayi zina sai yayi zina Allah ya ce ka ayi sata yayi sata Allah ya ce ka ayi ƙarya yayi ƙarya ka ayi kazafi ka ayi kaza yi to yanzu in yaje tar da ubangiji ubangiji shi ya san yanda zai da shi domin Allah ya hana shi kuma ya aiko masa da manzo manzo kuma ya karantar kuma ya aikata kai a matsayinka na da maka da wuta maka da wannan kai ba zaka ce mishi ba ai dan wuta ne ba a'a musulmi ne mai sabon Allah fasiki in sha'a afa anhu idan Allah ya so ya yafe masa in Allah ya yafe masa ka ce dan mi bawon shi ne kuma rahamarsa ne aljanna tashi ce wuta tashi sai Allah ce na yafe masa to kai ka isa ka ce dan mi Allah ya yafe masa wa in sha'a azabahu idan Allah ya ga dama kuma sai kama shi azabtar da shi sa shi wuta hatta ya ɗauki rahu min zunubi har Allah ya tsarkake shi daga zunubi sun mai da hulul janna sa'annan kuma a fitar da shi daga wutar nan a kai shi aljanna kaga in Allah ya mishi haka me masa adalci domin Allah subhanahu wataala ya hana an ce zina haramun ce ƙarya haramun ce kaza sai aikata ko ba ka ba yanzu kuma Allah ya kama shi sai Allah ya mishi azaba a kai kaga me mishi adalci ya masa wala yakhlur fi nar amma ba zai dawama a wuta ba illa man kafara aw ashraka sai mutumin da ya aikata ayyuka na kafirci ko mutumin da ya aikata shirka to anan anan ne ahlus sunna sai su ce wannan kafiri ne ko mushriki su ma saboda Allah ne ya faɗa innahu man yushrika billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko ba haka ba Allah ne faɗa duk mutumin da ya mutu yana shirka dan wuta ne duk mutumin da ya mutu yana kafirci dan wuta ne to a kaga ahlus sunna ba sa cewa mutum kafiri sai abinda Allah inda ya ce wa Allah wace wannan mai aikin nan kafiri ne amma dan kana aikata sabon Allah baka cikin ba za su ce makafiri ba sai dai su ce fasiki mai sabon Allah to su kuma kaga waɗancan aqida su kuma haske azabbiya ga baki daya to kun ga anan shine alwasadiyya tsaka tsakiya ta ahlus sunna su kullun ahlus sunna ba sa fice gona da iri kuma ba sa ƙasa ga abin da Allah ce ko manzansa a suna nan tsaka tsakiya to a nan zan tashi kenan sai mu kwana a nan insha Allah shafi na hamsin sai tsara ta biyu daga sama kenan insha Allah sai mu tashi kan imani inda ahlus sunna sai mu shi me ake cewa imani a wajen ahlus sunna wal jama'a da fata abin kanta daidai Allah ta rahama cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatutun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gudunta وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام